أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا مساجد نسمى كون أسا أسا ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسى كذا سؤال الميت sai ya ce wala zimil huzna ka lazamci damuwa ka gane ai na rashin sanin tabbas din yaya ƙarshen rayuwarka za ta kasance idan halin fitar rai ya zo ka gane ai mutum yana daga cikin asfa'idu mai arzikin lahira ko yana daga cikin ashaƙiyu ka gane ai sai hali a huwa sa'idu am shaƙi bai sani ba to damuwar wannan ta ishe ka a rayuwarka ta duniya akan damuwar kwacewar abun duniya wa zikirar mauti sannan ka lazamci tuna mutuwa ko yaushe ka dinga tuna fa za ka mutu tuna mutuwa yana rushe wa mutum tunanin duniya da kuma dogon buri a rayuwar duniya in ka san za ka mutu to me amfanin ka tara abin da ba iya ci za ka yi ba ka gane yayi me ya amfanin ka yi gine-ginen da ba zaunawa a cikinsu za ka yi ba inda kana tuna mutuwa kuma zai hana ka ka zalunci wani saboda ka sani in ka mutu za ka je a yi sakaya latan sa kar ka manta kaza haka nan su'alal maiti tambayan nan da za a yi wa mamaci in an sa shi a kabari abin da ya biyo bayan mutuwa kenan kamar da ce kar ka manta mutuwa ne da abin da yake biyowa bayan ta ko daga mutuwa ba sai tambayar kabari ba to ka manta da waɗannan abubuwa a rayuwarka ta duniya shine damuwar da za ka yi na tuna mutuwa da kuma tambayar da take biyowa bayan mutuwa sai mai sharhi ya ce wa min adabika fi nafsika yana daga ladabinka da za ka yi wa kanka ba wanda za ka wa shehinka ba ba wanda za ka yi wa makhluki dan uwanka ba ba ladabin da za ka yi wa ubangijinka ba a ladabin da ya shafi karan kanka an tulazimal huzuna ka lazamci damuwa wa huwa abin da yake nufi da huzuna a nan gammun wani bakin ciki ne da damuwa yalhaqun nafsa da yake riskar zuciya lifawati nafi'in ko domin tserewar wani amfani filmadi cikin abin da ya shuɗe wato shine ake ce masa nadama kai nadama a bisa lokutan ka da suka wuce a banza a halin ƙuruciya ko a halin samarta ko a halin rafkana ka gane ai to ka shiga damuwa cikin bakin cikin abin da ya wuce a baya na lokutan da baka more su wajen bautawa Allah ba wal huzn da kuma damuwa ko wal huzn huna damuwa da shehu ya faɗa a nan ko bakin ciki a nan bi ma'anar khawfi yana ma'anar tsoro ne ka gane ai tsoron rashin sanin yaya ƙarshen rayuwa za ta kasance. Don duk mutum da ke jin tsoro a yana cikin damuwa. Alkauhu ba ka lama shi da alhuzun. Duk mai tsoro to yana da damuwa na tsoron da yake yi na wannan abu. To malam ya ce maka alhuzun bakin ciki a nan bi ma'anar kawai ana nufin tsoro. Wa huwa aidun akwai aidan shi wannan tsoro da ake magana gammun bakin ciki ne ko damuwa yalhaqun nafsa da yake riskar rai li tawqi makaruhin domin tsoron afkuwar abin da rai yake ki a nan gaba kenan wa fil mustaqbal ko sannan damuwa ce ko to ashe akwai babu wau li tawqi makaruhin fil mustaqbali domin afkuwar abin da yake jin tsoro a abin da yake fuskanta nan gaba bisababil ma'asi a dalilin ayyukan sako da ya aikata alhasilatin wacce take matabbaciya fi ayyamil jahili a cikin kwanakin jahilcin sa kafin ya san matsayin ubangiji a wajensa da kuma sharrin saban Allah irin saban da ya a baya lokacin da yake tare da jahilci to yanzu da ya faɗaka ko da ya tuba to kare daina tunawa da laifuffukan da ya a baya ya dinga nadama saboda bai da garanti tuban nasa an karba ko ba karba ba duk mutumin da yake cikin wannan kaga yana cikin damuwa da tashin hankali wal gaflati da kuma kwanakinsa na rafkanuwa wa kazalika haka nan an tulazima zikiral maut ya kai muridi ka lazamci tuna mutuwa aiwa ma fihi da abin da yake cikin mutuwan min alhauli na abubuwan tsoro da tashin hankali wa muqasati naz'in ruhi da kuma wahalhalu na fitar rai duka dinga tunawa kai da zaka mutu ya kamata a ce a duniya baka ji wani farin ciki ko murna ba saboda akwai babban aiki a gaban ka da tashin hankali shine alhaulu wa muqasati naz'in ruhi wa ma hiya khatima da kuma tsoron menene abin da ya zama cikamaki a rayuwarsa ta duniya ƙarshen rayuwarsa ya za ta kasance hal hasanatun zai cika rayuwarsa da kyakkyawan aiki ne am sayyi'atun ko zai cika rayuwarsa da mummunan aiki to irin wannan duka yana sa mutum ya shiga damuwa fa in dumta ala zalika in ka dawoma akan irin wannan matsayi to la shakka ba makawa anna qalbaka cewa zuciyarka ya burudu zai yi sanyi min duniya daga damuwa da lamarin duniya wa ma fiha da abin da yake ciki inda ka dau duniya da zafi zuciya ta tashi hankali ya tashi saboda tserewar duniya to in ka tuna abin da yake gabanka na mutuwa da fitar rai da rashin tabbas na yaya layuka za ta kasance a ƙarshe za ka cika da imani ne ko kuma za ka mutu ba imani to in kana tuna wannan zuciyarka za ta yi sanyi daga tafasan nan da ta yi akan kwacewar abin duniya ko wa ma fi hada abin da yake cikin duniyar gaba ɗaya duka zuciyarka ba za ta damu da shi ba fatudimal haraba sai ka dawamar da gudu gudun duniya wata kasuru ɗalaba ka yawaita neman lahira fakun ka kasance ya kazanan a faɗake wato ka zama farkakke idan ka a buɗe lima huwa nazirin duka ga abin da yake jiɗa gare ka na fitar rai da kuma tambayar kabari kar ka zama ka makance kai duniya kawai kake nema a makance a ka zama idan ka a buɗe a farke saboda hangowa abin da zai sauka gare ka yau ko a mota kake tafiya kada gengedi a cikin mota da fasinja sai kaga an yi fakin kamar ka kace wai ne lafiya sai aka ce ai barayi ne a gaba dan Allah za ka kara yin gengedi a motar ko kuma ka ce ai ai yan boko haram ne a gaba a zamanin yanzu kaga bacci ya kare to kai da kake da mutuwa a gabanka da tambayar kabari ina kaga gengedi ko rafkana a rayuwar duniya to koyaushe ka zamanto ya kazana a faɗake lima huwa nazilun duka don abu da yake sakowa gare ka la tansa kar ka manta ai zikiral mauti tuna mutuwa ya annahu domin tuna mutuwa ya hadimun lazzati yana rushe jin daɗi bi asriha gaba ɗayanta duk yadda jin daɗi yake an ka tuna zaka mutu sai ka je abin yayi lami ka gane ai kaza haka nan la tansa su'alal maiti karka manta tambayar da ake yi wa mamaci ai su'alal malakai ne tambayoyin nan na mala'ikun nan guda biyu su ne munkarun wa nakirun tambayoyin da suke lilmayiti ga mamaci allazi fara katuwar ruhu wanda rai ta rabu da gangar jikinsa kabaran aka sa shi a kabari ka gane ai walan ne walan ya kabir ko tun bai shiga kabarin ba ka gane ai daga rai ya bar jikinsa ko to jikin ya zama kabaran walam mi kubar tun kafin a binne shi gawar tun da ba rai yanzu ita ce kabarin yi tun da ka bar duniya hukunci ka hukuncin mutumin da aka binne ne tun ma walam mi kubar tun ma ba a binne ba to wa yakunu su'alu tambayan nan na kabari ka gane ai yana kasancewa bilutufin da lausasawa wa rahmatin da tausasawa amma fa li ahli khairi ga mutanen kirki su ne muminai masu tsoron Allah na an je kabarin nan su cikin kyakkyawan hali da lutufi da rahamar Allah za a musu tambaya wa ulfin tambayar nan tana kasancewa da kunci wa shiddatin da tsanani li ahli dairi ga ma'abota sharri su ne kafirai da munafukai da fasikai da azzalimai su kan ba sa gamuwa da sauki a cikin kabarin sun maƙala radiyallahu anhu wannan shehu a wannan baiti yana cewa labudda an tuqaddima ta'alluma fa kulli shir'atil ilahi muhkama yana cewa labudda ba makawa ya kai muridi sadiki an tuqaddima ta'alluma ka gabatar da neman ilimi farko daga ka taso a rayuwarka ka gane ai kafin ka ce za ka yi wani azkaru wani tarbiya wani wane ne to ka fara gabatar da neman ilimi domin ba a yin tarbiya da jahilci ba a sanin Allah tare da jahilci ka gane ai to saboda haka farko in ka taso ka gabatar da neman ilimi na shari'a saboda haka yace fa kun ka kasance muhukaman mai kyautatawa li shari'atil ilahi ga shari'ar Allah ka san yadda ake tsarki shari'a ne ka san yadda ake alwala shari'a ce Allah ne ya shar'anta ta ka san yadda ake yin sallah ka san yadda ake zakka ka san yadda ake azumi ka san halal ka san haram ka gane ai to kafin ka ce zaka shiga tafarkin bayin Allah dan duk wanda ka san shi a wannan hanyar ya bi ta da kyau to yana da ilimin shari'a shi yasa ake samun sabani wasu za su shiga layin bayin Allah ba tare da ilimi ba to fa jeji za su shiga kamar za ka je gari ne baka san hanyar garin ba za ko ai ka dinga yawo a jeji kenan baka san hanya ba baka taba zuwa ba ba wanda ya taba kwatanta maka kace kai wannan garin za ka ka shiga daji kana tafiya ka ga wata za ka yi to duk wanda shiga hanyar bayan Allah da jahilci ba da ilimi ba to kwata zai shi yasa aka samu kwatattu da yawa saboda babu ilimi suke shiga hanyar bayan Allah hanya ce da iliminka sai ya kai sannan kake gane ta ballantana ka shige ta in ka shige ta sai da ilimi shi yake haska maka ba za ka yi tuntuɓe ba ba za ka ratse ba ba za ka kauce hanya ba saboda haka nan shehu ya maka wasiya da ishara da nuni da umarni la budda ba maka wa an tuqaddima ta'alluma ka gabatar da neman ilimi shine farko sannan fa kun ka kasance mu hukaman mai kyautatawa بشرعة الإله كشريعة الله وما يجب عليك ومما يجب عليك yana daga abin da yake wajaba gare ka ya kai muridi shar'an a shari'ance an tuqaddima awwalan ko at-ta'alluma shine shine maf'ulin tuqaddama ko tuqaddima an tuqaddima ga at-ta'alluma can ka gabatar da neman ilimi awwalan da farko qabla zalika al-mazkuri tun kafin abin da aka ambata a baya ka gane yayi in son samu ne tun kafin ka kalbi dariƙar a ce ka san shari'a tunda me ya wuce a baya qabl zalika al-mazkuri farko ya ce ai ina muku wasiya ya ku yan uwana fal tumsiku dariqatat tijani ko to kafin at-tamassuku bi dariqatit tijani a samu at-ta'allumu bi shir'atil ilahi wannan shine aka fito ballantana kuma kace zaka yi tarbiyya ba tare da ilimi akwai akwai hatsari a ciki awwalan ana so ka gabatar da at-ta'alluma neman ilimi qabla zalika al-mazkuri kafin duk abubuwan da aka ambata a baya wa qad waqa al-ijma'u haqiqa ijma'in malamai na dukkan mazhabobi na salaf da salafus salih da tabi'ai da sahabbai sun yi ijma'i ala annahu abu shi lamarin yanda yake fa la yahillu li imri'in baya halatta ga kowane mutum musulmi an ya kaduma ala amri ya gabatu ga yin wani al'amari ko na mu'amala ko na shari'a ko na ibada hatta ya alama hukumar lahi fi har sai ya san hukuncin Allah a ciki wannan ko a halari an gaya maka a muqaddima wala ya alama wala menene ya fa'ala fi'lan hatta ya alama ko anya wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahifi baya halatta ga musulmi har sai ya san me hukuncin Allah a cikin wannan aikin da zai yi aikin nan halal ne ko haram ne in kuma halal ne to a cikin menene halal a cikin sa menene haramu me yake bata shi me yake gyara shi duka sai ka san wannan li'annahu domin ilimin shari'a na sanin halal da haram fardu ainin farilla ce ta ainihi ba fardu kifaya ce ba farilla ce da take hawa dukkan baliji mai hankali wani baya ɗaukewa wani don wani ya sani ba zai ɗaukewa wani ba. Ka gane ai, ala kulli zakari akan dukkan namiji musulmi wa unsa da mace musulma wa hurrin da ‘yantacce wa abdin da bawa liƙauli domin faɗin sa manzo Allah alaihi salatu wassalam da yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi al hadisa har zuwa ƙarshen hadisi wata ruwaya ce ala kulli muslimin wa muslimatin akan dukkan musulmi namiji da musulma mace wani ba zai ɗauke wa wani ba wa ƙala sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qalilul ilmi kaɗan ɗin ilimi na sanin shari'ar musulunci ilimin fiqhu kenan khairu shine mafi alheri min kasirin ibadati akan yawan ibada da jahilci ka shagaltu da neman ilimi lokacin neman ilimin ya cinye maka lokacin ibada, ibada tana filafa, shi ne mafi alheri a kan ka yawaita ibada tare da jahilci. Kaɗan ɗin ilimi, ko da aikinka ya taƙaito a kan iya farilla ba ka samun damar yin nafila, to ya fi alheri a kan yawaita ibada wanda babu ilimi a cikinta. Sai manzala ce wa kafa mar'i fikihan ya ishi mutum fikihu in mutum yana neman sanin shari'a shine fikihu to ya ishe shi ilimi idza abadallaha ko inda yana bauta wa Allah da ilimi yau ba sai ka zama malami ba ba sai an zo ana daukan karatu a wajenka ba ba sai ka zama mufti ba a'a ka san abin da zaka bauta wa Allah da shi to wannan ya ishe ka fikihu sauran abin da ya ka duka bulgatu majalisin ne ba fardu ainin bane wa kafajin mari jahalan ya ce ya ishi mutum jahilci iza a ajaba ne fa akwai alif iza a ajaba bi ra'ayi idan yi jiji da kai da ra'ayinsa shi kawai ra'ayinsa yake bi ba shari'a ba ya ki dai ya nemi ilimi da zai bi umarnin Allah ya tsaya kawai shi duk abin da tunaninsa ya bashi kawai shine daidai to wannan ya ishe shi jahilci in jahilci yake nema wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man jaa ajaluhu duk wanda ajalinsa na mutuwa ya zo masa wa huwa yatlubu ilma yana neman ilimi yana hanyar neman ilimi bi ma'ana a rayuwarsa yana zaman ɗalibta bai daina karatu ba har ajali ya zo masa to laqi Allah zai gamu da Allah a lahira walam yakun bainahu wa bainan nabiyina ba abin da ya rage tsakaninsa da annabawa illa darajatar nubuwa sai darajar nan ta annabta matsayinsa a wajen Allah duk wani matsayi na wilaya ya taka ya wuce ba abin da ya rage masa illa annabta shine kawai ba zai kawai annabi ne ba zai zama in dai mutuwa ta same shi yana halin neman ilimi wa an abi zarrin al-gifari radiyallahu anhu ko yace qala li rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni la'an ta gaduwa wallahi ka yi sammako fata'alama ayatan min kitabillahi ta'ala ka je ka koyi aya ɗaya ta littafin Allah ta'ala yadda ake koyan karatun ƙur'ani ka ce ka yi sammako in wasu sun yi sammakon zuwa gona wasu sun yi sammakon zuwa kasuwa wasu sun yi sammakon zuwa ofis to kai ka yi sammako ka je makaranta ka koyo aya ɗaya daga littafin Allah ta'ala yadda ake karanta ta daidai. Khairun laka shi ne mafi alheri gare ka, min an tusalliya mi'ata raka'atin a kan ka je kai sallar nafila raka'a ɗari. Ladan da Allah zai baka, aya ɗaya da ka koyo a makaranta, ya fi ka zo kai raka'a ɗari sallama hamsin. Ka gane ai matsayin koyon karatun Ƙur'ani kenan. To tsaya ka ji fallalar ilimi shi kuma. wala an ta gaduwa wallahi mazala ta kai sammako ya kai abu zarri fa ta'allama baban ka je ka koyo babi ɗaya minan ilimi na ilimi ba ayatan min kitabillahi in wata ya yi sammako ya tafi koyon ayatan min kitabillah kai kuma ka yi sammako ka tafi neman babi ɗaya na ilimi a bara ce babu wudu'i ko babun fi fi tayammumi ko babun fi fi fara'idus salati ko babun fi sunani salati ba shine babi na ilimi ba amilta bihi kuma wannan babin da ka koyo kayi aiki da shi aulam ta'lam bihi ko ba aulam ta'mal bihi ko kuma baka yi aiki da shi ba ka sani ka taki ba dai ka ka koyo ba ai dole wata lam zaka ga wani yayi ba daidai ba ka gyara ba ko ka kai ko kai baka yi aiki da shi ba ko kayi aiki da shi ko baka yi aiki da wannan babun ba manzo Allah ya ce masa khairul laka shine mafi alheri gare ka ni an tusalliya alf rak'atin akan kai sallar nafila raka'a dubu ka duba matsayin ilimi can fa ayar qur'ani aka ce ka koyo ta guda ɗaya ya san akan kai raka'a ɗari amma ka koyo babi ɗaya na ilimi ya fi maka falala akan kai raka'a dubu sallama ɗari biyar wa ila gairi zalika zuwa wani wannan min al'ahadisi na hadisai alwaridatu wanda suka gangaro fi fadlul ilmi cikin falalan ilimi to alhamdulillah mun samu sharhin shaɗarul baiti duk wani yana magana la budda an tuqaddima ta'alluma to za mu shiga fa kullu shirati lillahi muhkama in Allah ya kai mu gobe sharhi ka za mu shiga alhamdulillah